ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أشرين وطن لا وطن المحرم هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة ومدينة هذا هكرا دبو لا دقليه دود أربعين دبيو wanda ya zo daidai da takwas ga watan tara a Gregorian kalanda ashirin. wannan shine kasa ɗinmu na goma sha takwas daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwaziz fi fiƙihi sunnati wal kitabil aziz na doktor al'allama abdulazim albadawi allahu yarhamuhu idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun gama magana dangane da sunnoni da suka shafi ainihin wato alwala wanda sunna ta ƙarshe ta goma da muka karanta ita ce salatu raka a ta yi ba'adahu mutum idan ya yi alwala to kar ya bari ta karye sai ya yi nafila aƙalla ko da raka a biyu muka ji hadisin usman da ya karantar da sahabbai addu'ar abin nan alwalar manzon allah sallallahu alaihi wa sallama sai ce annabi bayan da ya gama musu wannan alwala sai ce man tawabba'a nahwa wudu'i hadha ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه wanda ya alwala irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ya nafila raka'a guda biyu da ita kyakkyawa ba tare da yana ta hira da taɗi ransa a cikin ta ba lalle za a gafarta masa abin da ya gabatar na zunuban shi sannan muka ji hadisin Abi Hurairah cewa lalle bilal annabi ya tambaye shi akhbirni bi arja amalin amiltahu fil islam fa inni sami'tu daffana alayka fil janna yace gabani labarin wannan aiki kafiya tsammanin cewa Allah zai baka lada a kansa gobe kiyama domin naji takun takalminka a cikin aljanna yace na kasance bana zama ba alwala idan kuma nayi alwalar to bana barin ta ba tare da na yi nafila akalla ko da raka'a guda biyu da ita ba to za mu tashi wujubul iqtisadi fil ma'i wa hurmatul israf fihi wujubul iqtisadi fil ma' wa hurmatul israf fihi wato wajabtin takaita da karanta ruwa a lokacin da mutum ya zo zai yi alwala da kuma haramcin barnar ruwa lokacin da ka zo za ka yi alwala ba a so mutum ya dinga zubar da ruwa yadda ya ga dama domin mun gaya muku cewa wannan ruwa arziki ne akwai ainihin wato alheri tattare da shi kuma ba ka gane arzikinsa sai idan ka neme shi ka rasa duk ranar da aka ce ba ruwa a gidanka hankalin kowa sai ya tashi a rasa inda za a sa kai to a nan ne ake gane arzikin ruwa amma lokacin da ake da shi baja-baja to ainihin wato za ka ga mutane ba su cika mai da hankali su kula da shi ba kuma Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana cewa wa ja'anna min al-ma'i kulla shay'in hayy wato mun sanya rayuwar komai yana da alaka da ruwa komai da ka sani ba abin da ba shi da bukatar ruwa da ɗan adam da aljanu da kwari da tsirrai da dabbobi da mutane da komai yana bukatar ruwa ana anasin qala كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد daga sahabi Anas bin Malik Allah ya hada mu da Anas a aljanna yace kana annabi sallallahu alaihi wasallama yaghsilu aw yaghtasilu annabi ya kasance yana yin wanka bisa'i da sa'i na ruwa an gane ko menene sa'i muddi nawa kenan eh muddi nawa ha sa'i ɗaya muddi nawa a'a muddi hudu an gane me kuma muddi tafukan hannaye kun san abin sai ku dinga abin nan kuna abin nan a cika tafi haka ba shi ne wanda ake auna abin nan na na zakatul fitr ba a samu matsakaici wanda bai ainihin wato menene ba ƙato ba ba kuma ƙarami ba ya cika tafin hannunsa haka sau nawa sau uku ko sau hudu ko shine menene shine zakatul fitr na mutum daya to annabi ya kasance ya tasilu bisa'i yana yin wanka da sa'i na ruwa shine cikin tafin hannun matsakaicin mutum nawa uku ko hudu an gane ku ila khamsati amdadin har zuwa ciki nawa biyar annabi yana wanka da shi a ɗebi ruwa haka ɗaya a sake ɗebowa biyu a sake uku a sake hudu annabi yana wanka da wannan na fata kun fahimta ko kuma a ƙara ya zama nawa biyar kaga ai idan dai zaka kalli ruwan ba wani mai yawa bane wannan ya nuna annabi yana takaita yin wanka da ruwa mai yawa kenan ko na fata kuna fahimta ya nuna annabi baya wanka ya tafa takar ruwa mai yawa yasa magabatanmu za a ga cewa idan mutum zai yi wanka musamman wanka na ibada sai a zuba masa ruwan sa yar buta haka tunda in kaga ruwan buta inda za a auna shi ai shi ma ba zai wuce muddi hudun ko ila khamsati amdadin din ba jama'a kuna fahimtar magana yawwa to ba kuma wankan ibada ba hatta sauran wanka in dai ba ya zama dole ba ana so a takaita ruwan kar a dinga fataka da shi an gane magana da kyau ko to shine kana yaga tasilu bis sa'i ya kasance yana wanka da sa'i daya ina fata an fahimta shine cikin tafuka hudu ila khamsati amdadin zuwa tafin hannu nawa biyar shine wani sahabi wani daga cikin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je tambaye shi yace da ainihin wato me zan yi wanka yace kai wanka da sa'i daya zuwa muddi kaza sai yace ai sa'i daya ko muddi biyar ba zai ishe ni ba sai yace kana yakfi man huwa awfa minka sha'aran wa khairun minka ya kasance yana isar wanda ya fi ka yawan gashi kuma ya fi ka daraja a gurin Allah wa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karanta matan umdatul ahkam min kalami khairil ana an gane maganar da kyau ko yace dan haka in zaka je kai ka je kai in ba zaka yi ba ka bari wa yatawaddau bil muddi annabi ya kasance yana alwala da menene muddi shine cikin tafin hannu nawa daya haka in ya aka tukowa annabi haka aka zuba masa a kwano ya ike shi alwala an gane maganar da kyau ko yauwa shine wa yatawabba'u bil muddi yakan yi wankan janaba ko wankan ibada ko wankan juma'a ko wankan sallar roƙon ruwa ko wankan idi na fata an fahimta da sa'i ɗaya zuwa muddi biyar alwala kuma yana yin ta da muddi guda nawa ɗaya jama'a kun fahimci maganar da kyau ko to wannan shi ne wa ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifina kar ku yi barna Allah baya son mabarnata an gane ku wa kulu wa sharabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifina ku ci ku sha Allah ya ce kar ku yi barna domin Allah baya son mabarnata jama'a kuna fahimtar magana da kyau ku to al-israfu din nan wato barnar ba ta takaito akan dukiya ko ta takaito akan abinci ko ta takaito akan sitira ko ta takaito akan kaza ba a'a hatta akan ruwa wannan ayar tana iya yin aiki kar a dinga barnar ruwa haka kawai kai ta ɗiban ruwa kana zubarwa wannan hadisin zai fi garuwa akan mata domin babu wanda suka kai mata barnar ruwa jama'a mutum ya sai duron biyu amma ya kasa kai shi wuni haka ne ko ba haka ba daga mutum ya dawo yana ta faɗa yanzu duron biyun nan har kun zubar da shi ce haka ma da za a karo mana rabi ai muna bukata wai ka sun barar da duron biyu a haka ma ka karo musu rabi na fata an fahimta to saboda haka suna da barnar ruwa sai dai in ba su same shi ba gaskiyar magana wannan ba daidai ba ne annabi yana karanta yin ainihin wato amfani da ruwa yana takaitawa kuma haka ake so kowa ne ne ya zo yi wani abu na ibada ko na al'ada a yi amfani da ruwa wanda yake kaɗan yanzu ne da ke al'amura sun gyaru har za a tona rijiya nan da nan a samu ruwan ka je ka ka ji labarin ainihin wato rijiyar da sayyidina umar ya saya wa musulmi a madina bi'ir ruma rijiyar ruma ta wani ba yahude ne duk madina ita kaɗai ne ake ɗiban ruwa idan kuka je zai sayar muku na sai na usman na sai na usman ya saya wa musulmi idan kuka je za ku ɗiba wannan ba yahude ya ta wulaƙanta mutane sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wa yace wa sahabbai man yashtari lana bi'ira ruma walahu ainun fil janna wa zai saya mana rijiyar ruma gobe kiyama ya lamunce mun zan roki Allah ya bashi marmaro na ruwa ma'ana Allah ya baka wani kogi na ruwa a cikin aljanna ina fata an fahimta sai na Usman yace gani ya rasulullah yace to bismillah sai na Usman ya je samu wannan bai yahude yace nawa ne wannan rijiya ya tsuga mar kuɗi sai ce gaskiyar magana ta fi ƙarfi na ka rage ya iya rage sannan ya ce a hakan ma sai dai ya sayi rabin rijiyar ya bar masa rabi ya ce wannan irin rabi an taɓa sayi rabin rijiya ya ce abin da nake nufi yau ku ku sha ruwa da kai da yan uwanka musulmi gobe kuma ni in sayar da ruwana sai dai a yi haka ya ce duk wannan kuɗin da ka tsuga sai dai ka sayar mana kwana ɗaya kwana ɗaya naka ya ce eh in ka saya to in baka saya ba oho sai na usman ya samu manzan Allah ya gaya mishi manzan Allah ya ce sayi rabin karka da shi kenan ya je biya rabin wanda idan ka je aka lissafa maka rabin yadda ya saye shi duk Najeriya ba wanda zai iya saya maka rabin wannan rijiyar a haka sai dai in gine shi zai saya ba amma in je addini zai saya ba zai iya ba kuɗi ne malam mai yawa ba kuɗi irin wanda kake ji na almajirai ba kuɗi na fata an fahimta kuɗi mai yawa wallahi ko a yanzu aka lissafa aka yi kwambatin ɗinsu su naira najeriya kudin ba kaɗan ba ne shi ne sai na usman ya je biya wannan rijiya da ya biya shi kenan kullum washe yau idan aka zo musulmi in suka shasha washe gari kuma bai hudu sai ya tsaya ka zo ka biya sai ka ɗiba ka zo ka biya sai ka ɗiba to sai manzo Allah ya ce to ku yi dabara idan kun je kun sha kun ɗiba kun yi wanke-wanke kun yi wanki kun yi waye to kowa kuma ya zo da jarkunansa da tulunansa ya ciccika ya je gida ya ajiye na gobe shikenan kowa sai ya ciccika ya ciccika sai ya je ya dire a gida washe gari sai bai hude ya zo ya zauna yana jiran masu saya ba wanda zai zo kama rabi hatti jaratuhum wa ma kanu muhtadina ina fata an fahimci magana kasuwancinsa bai yi riba ba kuma bai zama kan shari'a ba shikenan ana nan ana nan da ya ga falamari ya lalace masa sai ya kira sai na usman sai ce ka zo ka sayi sauran rabin ma in sayar maka gaba ɗaya sai ce a bana bukata ka rike kayan ka mu rabin ya ishe mu ce dan Allah ka taimake ni ka zo ka sayi rabin nan ya dinga masa magiya to malaman tarihi suka ce da ya zo zai sayi ɗaya rabin zai mallaki rijiyar gaba ɗaya yadda aka sayi ɗaya rabin bai kai ɗaya bisa goma abin da aka sayi rabin wancan ba saboda ya ga asara ce ko ya sayar ko kare sayar dai oho don haka dolen sama ya sayar an gane magana da kyau ko sai rijiyar ta zama mallakar musulmi aka ci gaba da ɗiban ruwa a ciki ana shayar da al'ummar musulmi saboda haka yan uwa tona bohula a anguwa samar da rijiyar burtsatse samar da ruwa wallahi tallahi ba karamin alheri bane sannan kuma babu gwamnatin da za ta zo ta samar wa da mutane ruwan sha kyauta face sai Allah ya dumbuza albarka a cikin wannan gwamnati ba kuma gwamnatin da za ta kuntata wa mutane dangane da ruwan sha ta hana su sakat ta hana su san ruwa ko ta tsuga musu kuɗi na ruwa wallahi tallahi sai Allah ya kuntata wa wannan gwamnatin ko gwamnatin wane ne ita saboda mafi arhar abin da za ka samar Allah ya jikan malam ahmad tijjani yusuf buruntu yake hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce daga cikin nau'ukan sadaka babu sadakar da ta kai ka samarwa da al'ummar musulmi ruwan sha ita ce sadaka mafi tsada in ji annabi muhammadu an gane maganar da ke ko amma ka duba ka ga yadda lamuran ƙasarmu ya dawo har yanzu ba mu da yadda za mu samu ruwan sha kyauta mu sha babu abinda ƙasashen da suka taso tare da najeriya da wanda ma najeriya ta riga su samun yancin kai yanzu sun wuce su sun wuce wannan gurin sun wuce ruwan sha sun wuce wutan nefa sun wuce duk wani abu makamancin irin waɗannan ƙananan abubuwa yanzu ana harka ne ta ci gaba na duniya na zamani wannan maganar ruwan sha kan an gama da ita idan kai bako ne ka rasa udiya to in ka buɗe famfo a ban ɗaki wallahi za ka fito da gudu da gudu za ka fito wallahi wani bawan Allah haka ta faru da shi ya shiga ban ɗaki zai kama ruwa shi ya ɗauka irin Najeriya ne famfo zai zo ba zai zo ba ne Allahu a'lamu bi muradihi in ka buɗe ya fara tsirriti ya ɗauke ya ɗauka irin wannan ne malam yana dan taba kan babbo sai fa malam ruwa sai ya fito da gudu sai lafiya ita wallahi wani abu ne ya fito da gudu daga bakin famfon haka sai ruwa ne ai ya lota ya gabaran lefa ruwa ne ba wani abu bane wallahi da ƙara da ihu malam idan ka je bandakan da suke gefen Ka'aba inda ake zuwa kama ruwa in za a shiga abun nan in ka ji famfo yana ihu zaka dauka wani aka danne wallahi fa da karfi da karfi malam ruwa yana sauka malam ba su da matsala in dai ta ruwa ne kuma komai talaucinka ka fi ƙarfin ka sha ruwa a famfo sai dai ka samu na roba faru ko mai sanyi ko mai ɗumi ko ɗan dama dama duk wanda kake so duk talaucinka ka fi ƙarfin ka sha ruwa ba ba su da fiye wata fiye wata haba wannan gayyar abin nan kuma ku yi haƙuri an fiye wata Allah ya muku albarka gayyar chemical an gane magana da kyau ko yawwa saboda haka ruwa jama'a ba karamin alheri ba ne sai sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana yin israfi da barnasta saboda haka yan uwa mai ta addu'a irin waɗannan matsaloli da muke ciki a wannan ƙasa na rahin samun walwalar abubuwa da rahin samun buɗewar abubuwa abubuwan da ƙasashen da suke makwabtaka da mu wanda mun tabbatar da cewa mun fi su arziki najeriya fa ita ce uwar ƙasashen afirka gaba ɗaya ta fi kowace ƙasa tattalin arziki daga cikin ƙasashen afirka amma duk ƙasashen afirka kuma kaf gaba ɗaya babu wacce tafi najeriya tafi wajen ci gaba a gurin jama'a ta babu ita duk suna kan gaban najeriya ƙwararren ba masifa ba wannan mai ba masifa ba jama'a sai addu'a kawai ba mu da maganin wannan abin sai allah wallahi wa'azi dai an yi an ja kunne an yi hudu ba duk an yi amma yadda ka san ana yi wa itatuwa da duwatsu haka ne ko ba haka ba sun kisa kura da haka sai mu kai kuka gurin Allah Allah ya kawo mana canji yi Allah ya kawo mana canji ba yadda za ka yi da ni Allah ya kawo mana canji wallahi ba yadda za ka yi da ni wallahi ba yadda za ka yi da ni dole mu yi addu'a wallahi baka isa ka hana na addu'a ba wallahi kuma za ka hana ni to ka hana na addu'a mu gani Allah ya sa mu dace shine da haka yake cewa wala tusrifu kar ku yi barna innahu la yuhibbul musrifina ko lalle Allah madaukakin sarki baya son mabarnata wa ana abi na'amata anna abdullah ibn mughaffal sami'a ibn abu yaqulu allahumma inni as'aluka al-qasra al-abyad an yamin al-janna idha dakhaltaha fa qala ay bunayya salillaha al-janna wa ta'awwadh bihi min an-nari fa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama yaqulu إنه سيكون في هذه الأمة إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء قال صاحب عون المعبود أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو في شاطئ البحر وهذا الحديث يتناول الغسل والوضوء وإزالة النجاسة حديثي دق أبي نعامة وأي أبي نعامة na'ama shine abdullahi bin mughaffal abdullahi dan mughaffal Allah ya hada mu da abdullahi dan mughaffal a aljanna yace sami'a ibnahu yaqulu ya ji dan sa yana cewa Allahumma shi abdullahi dan mughaffal ya ji dan sa yana addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka al-qasr al-abyad an yamin al-janna Allah ina roƙonka ka bani farin gida white house a ta gefen dama a aljanna an gane magana da kyau ko idza dakhaltuha in na shiga a ce gidana fari ne kal white house a gefen dama ta aljanna faqala sai shi baban ya ce wa shi dan ai bunayya ya kai dana salillah aljanna in ka tashi roƙon Allah ka ce kawai Allah ba na aljanna ba ruwanka da cewa ta yamma da aljanna gina min gida ta kudu ta arewa babu wata awwad minan nari in ka tashi roƙon Allah tsari ka ce Allah tsare ni daga wuta ina fata an fahimta fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu yace domin naji manzon Allah yana cewa innahu sayakunu fi hadhihi al-umma za a samu a cikin wannan al'umma ya'taduna qaumun wasu mutane ya'taduna fi tuhuri wa du'a za su dinga ketare iyaka suna ta'addanci wa addu'a da kuma harkar tsarki na fata an fahimta wato idan za ka roƙi Allah aljanna ka roƙe shi ka ce Allah ba na aljanna to sai dai kuma wannan bai hana kuma ka bayyana irin kalar aljannar ba saboda hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sa'altumullaha aljanna fas'aluhu alfirdaus in za ku roƙi Allah aljanna to ku roƙe shi firdaus yace fa inna anharal jannati tatafajjaru minha domin duk nau'ukan kayan zaƙi da kayan ruwa da kayan marmaro na aljanna gaba ɗaya yana fitowa ne daga ina daga firdausi ya dafi kowace aljanna saboda haka in kun tashi roƙa ku roƙi inda asalin gindin maganin yake shi ne firdausi to wannan babu laifi ka ce Allah ba ni firdausi amma ka ce Allah ka gina min gida ta yamma ko ta kudu ko ta arewa mai launin kore ko mai launin shuɗi ko mai launin kaza a cikin aljanna malamai suka ce ba a so kai wannan addu'a na fata an fahimta kawai ka ce Allah ba ni aljanna in kuma zaka bani ba ni firdausi domin malamai suka ce idan har ka roki Allah aljanna zaka roke shi ne iya abin da kai ka sani na daɗi da abin da zuciyarka ta iya hararo maka na me na daɗi to kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce duk tunanin ɗan adam duk hangensa duk kwakwafinsa da leƙowarsa da kuma tunanin zuciyarsa bai isa ya hararo irin kalar daɗin aljanna ba duk daɗin da ka ƙure a zuciyarka ka ce Allah ya baka irin wannan daɗin to akwai ninkin baninkin baninkin baninkin ɗinsa a cikin aljanna to kaga idan ka Allah zai takaita a iya naka tunanin an samu na ko ba a samu ba an samu kayi wa kanka na da haka sai ka bar Allah da irin ginin da yawa aljanna domin annabi ya ce fiha ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar ko ala qalbi ahad a cikin aljanna akwai abin da tun da ido yake bai taba gani ba na dadi ay qur'ani ma faɗa fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun ba wata rai da ta san abin da muka tattala mata muka tattala mata muka tanada mata min qurrati a'yun na abin da ya shafi sanyin idanu a cikin aljanna na jin daɗi na ni'ima da falala ba wata rai duk duniya da Allah da ta san me aka tattala mata na aljanna an gane magana da kyau ko to haka kuma wancan hadisi yace fi ha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar ko ala qalbi ahad to sai yace za a samu mutane da za su dinga ta'addanci wa menene addu'a shine ka dinga ta'addanci wajen roƙon Allah addu'a to kaga anan shine abin da nake so mu fahimta yanzu kenan ka cewa Allah Allah ba na aljanna a guri kaza irin kala kaza ko gina min gida iri kaza wannan ta'addanci da cikin addu'a domin kana faɗin abin da kai kanka zuciyarka bata san shi ba Allah ne kaɗai ya sani to ka bar Allah ya baka abin da ya niyyar baka jama'a kun fahimci magana to haka idan ka zo za ka yi addu'a ta abin da ya shafi rayuwarka ta duniya nan ma kar ka bawa Allah zaɓi ma'ana kar ka ce Allah abu kaza iri kaza nake so idan shi abin da ya niyyar baka ya wuce wannan to me kake ya kake tsammani ai mun karanta hadisi da ku cewa in za ka roƙi Allah ka roƙe shi mafi girman abin da ya fi komai girma a gurin ka kai a duniya ka ce Allah ya baka sai manzan Allah yake cewa fa inna Allah la ya ta'azamuhu shay'un domin babu abin da yake yana da girma a gurin Allah wai in an roki wannan abun ina fata kun fahimci magana kamar Allah ba zai iya bada shi ba babu shi a duniya ko menene don haka karka tashi roƙon mota ka ce a baka honda hala na fata an fahimta wallahi sai ka ga motar miliyan 150 ta wuce ka ce Allah irin wannan kabar guda 35 zuwa 40 nake bukata ba wai kwaya ɗaya ba yes fa inna Allah la yata'azzamu shay'un ba abin da yake da girma a gurin Allah wanda ya fi karfin a roƙe shi jama'a kuma yanzu maganar da kyau ko Allah ya fi karfin wannan saboda haka ka kinkima sosai Allah ya sa aka dace Allah ya amsa ba shi kenan ba su waɗanda Allah ya mallaka wa zane suka fi ka wani ma ka fi shi ibada ka fi shi tsoron Allah haka ne ko ba haka ba ka fi shi duk wata takawa Allah ne kawai bai kaddara da rabanka ba saboda haka karka ji komai kinkimo da yawa bahaushe Allah ya saka bahaushe yace in za ka roƙi Allah ka roƙe shi da babban masaki ko ba haka bahaushe yace ba ma'ana dan adam ne idan za ka roƙe sai ka ɗan miƙa hannu haka in ka ɗauko masa ce sai ta kana so duk dukiyar da na mallaka in zuba ma ne gaba ɗaya amma shi Allah ɗauko babban masaki ka sai Allah a cika min wannan ba ba matsala in dai Allah ne jama'a kuna fahimtar magana da kyau so saboda haka a roƙi Allah abu wanda ainihin wato yake mai yawa Allah ya ce wa bashirin ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون الله يقول يا البشر وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات يا البشر وأن سكي إيمان سكي أيكي نجري أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار سنة الجنة وأن قرموكي بدانا أكركهنسو كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا duk lokacin da aka kawo musu wani abinci na kayan itatuwa qalu sai ka bi sun ce hadha allazi rizquna min qabl wannan ba kamar shine aka kawo mana dazu Allah ya ce wa utubihi mutashabiha ana kawo musu fi masu kama da juna zaka ganshi kamar mangwaro ne da aka kawo ma dazu amma daga ka ɗauka kalin su ma a bakin ka sai ka ji ƙanshinsa da zaƙinsa da ɗanɗanonsa na kwakwa ne amma a idonka kamar menene mangwaro ne shine Allah ya ce wa utubihi mutashabi ana zuwa musu da shi mai kama da juna amma ɗanɗanansa kuma mutaghayyir ya canza ba irin wancan ba jama'a kuna fahimtar maganar da kyau saboda haka a roki Allah wannan to don haka annabi ya ce za ga mutane suna ta'addanci wajen addu'a su dinga ke kauta ka'idoji na addu'a sannan kuma wa tsuhur za a ga mutane suna ketare iyaka dangane da sarki shine muhallin shahidinmu ma'ana mutane su dinga ɗiban ruwa suna fataka da hiyar da suka ga dama a wurin yin sarki ko gurin yin alwala ko kuma yin wanka da dai sauransu Allah ya shiryar da mu wannan hadisi da muka ji sahihun al-Imam Abu Dauda ya fitar da shi qala sahibu aunul ma'bud mai littafin aunul ma'bud yace ajma'al ulama'u malamai sun yi ijma'i sun haɗu alan nahayi anil israfi fil ma sun hana mutum yayi barnar ruwa wannan ijma'i ne na malamai saboda annabi ya hana sai duk suka haɗu akan cewa shari'ar musulunci ta hana mutane su dinga barnar ruwa walau fi shati ilbahar ko da a bakin kogi kake to kar kai barnar ruwa kar kai ta ɗiba kai ta kuzawa ga ka dai a kogi kake amma kai ta ɗiba kai ta kuzawa saboda kawai ka gan shi haka na fata an fahimta ba Allah ya tambaya ba in asbaha ma'ukum ghauran ko kul menene yace kul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in yace tambaye su ara'aytum me kuke gani in asbaha ma'ukum ghauran idan kuka wayi gari ruwan ku ya kafe faman ya a cikin bima'in mahi wa zai zo muku da ruwa mai daɗi mai marmaro wanda zai dinga bulbula Allah shi ne mai zuwa da ruwa kenan wannan ishara ce ga cewa ashe duk wani ruwa da ka ga yana bulbula Allah ne yake kawo shi to yanzu idan Allah ya riƙe ruwansa wa zai kawo muku wani daga cikin magabata ya ba da wata kissar wani mutum da ya karanta wannan ayar Allah ya ce qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran ka ce musu ku duba mana yau inda a ce ruwanku zai kafe faman ya atikum bima in ma'in wa zai zo muku da ruwa wanda yake mai marmaro mai daɗi mai zuba sai ce a ba sai masa gatari mu tona ba in ya gafe yana rufe bakinsa sai ruwan cikin idanunsa ya kafe kaf idanun suka tsaya kat malam ba sa juyawa dan wani ruwa ne da Allah ya zuba a cikin idanun yake juya idanun kun fahimci magana yana rufe bakinsa sai Allah ya busar da ruwan cikin idanunsa sai ce to sai ka sa gatari ka tono na idanunka kafin ka tono na kasa ai ba a wa Allah ganganci ai wai ta Allah zaka ba wa amsa Allah yana tambaya wai idan ruwan ku ya waye gari ya kafe wa zai zo muku da shi ya ta ba sai mu sa gatari mu tona ba sai Allah ya ce to fara tono na idanunka in ka tono ya zo to sai ka zo ka tona na kasa ido ya kafe malam sai addu'a sai kursiyu aka dinga addu'a da kyar ruwan idanu ya dawo ba a wa Allah ganganci ai ai idan Allah ya tambaya irin wannan sai ka ce mun tuba ya Allah in tuba Allah a yafe mana ba wanda ya isa zo da wannan ruwa in ba kai ba ya Allah Allah kar a jarrabe mu da wannan masifa to shikenan ka risina kenan ka miƙa wa Allah lamarin Allah ka datar da mu shi ne yake cewa malamai sun haɗu akan cewa haramun ne an yi hani a yi israfi a cikin al'amarin ruwa ko da mutum yana bakin koyi kar kai barnar ruwa wa hadha hadisi wannan hadisi in ji malam abdul azim al-badawi yace ya tanawalul ghusla ya shafi wanka idan ka zo wanka karkai barnar ruwa wal wudu'a haka idan ka zo alwala karkai menene barnar ruwa wa izalatan najasati ko najasati haka idan ka zo gusar da najasa karkai barnar ruwa ka bi ruwan a hankali har ya ishe ka jama'a kun fahimci magana idan mutum ya zo zai yi alwala ko kuna alwala aka kawo buta ko uku wannan yayi wannan yayi sai aka baka ciyawa na wannan zai ihe ka ko ta ba damuwa wannan zai isa annabi ya ce kar ai barna sai ka shashafa kar ka damu ita alwala fa ku gane ba wanka ba ce ba kuma kwaskwarima ba ce domin yana daga cikin kuskuren da wasu suke yi sai su zo alwala sai su zarce da kwaskwarima mutum sai ya zo alwala sai ya manta da dokokin alwala sai ya koma yana wanke hannu har na ya koma yana wanke kafa har gwiwa jama'a haka ne ko ba haka ba in ya zo shafar kai kaga yana ta yi har ƙeyarsa haka har kan wuyarsa haka da yana ta haka yana ta ba wanda ya saka ka wannan ba ka sani yanzu ba wanke jikinka kake ba ba kwaskwari ma kake ba ibada kake alwala akwai gabobin da aka sai iyanan za a wanke to ka tsaya iyanan in ya so idan ka gama sai zama da sauran ruwa a buta haka ne ko ba haka ba to sai ka dawo kuma sai ka yi kwaskwari ma amma yanzu alwala ce aka ce ka yi ibada ce to kula da gaɓoɓi da ƙa'idodin da aka saka wanke iya wannan gurin in ka gama sai ka ci gaba da sauran wasu abubuwa to a ƙarƙashin wannan kenan idan da ruwa zai zama ɗan kaɗan in dai alwala ce to ka yi ta kawai karka damu sannan kuma kar ya dame ka dan kaga dauɗa ta taso abin tambaya shine ruwa ya taɓa gurin da ka goga eh ya taɓa to alwala ta yi ko da ku ga wata dauɗa da ta taso baka gama wanke ta ba ita alwala ba wanke jiki ba ne ku gane jama'a ba wanke jiki ba ne ibada ce so ake kawai ruwa ya taba gurin jama'a kuna fahimtar magana saboda haka ko da ruwan bai wadace ka ka wanke jikinka sukal ya fita daudar hannunka da kafarka da fuskar ka ta fita ba matukar ruwa ya taba wannan guraben to alwala ta yi dan haka ko da an rage maka ruwa dan kaɗan ka girgiza ka ta wannan ba damuwa zai isa kai ta ɗigawa dan kaɗan ai yanzu mun ji annabi yana yin alwala da me muddi ɗaya cikin tafin hannu biyu yanzu wannan ya nuna annabi wanke jikinsa yake yi kenan a shashafawa ne a tabbatar kowace gaba ta samu menene ta samu ruwa zama kun fahimci maganar da kyau ko shi yasa muka faɗa sati da ya gabata cewa wankan janaba fa ba ana nufin sai ka gurza ko ina jikinka ka mummurza ko ina ya abin da ake bukata ruwa ya isa gurin ya taba gurin eh to ba sai ka wanke gurin ba ruwa ya taba gurin domin idan ka lizinta wa kanka cewa dole sai ka gurza ka goga ruwa ya fita gurin ya wanke to duk duniya babu wanda ya taba yin wankan janaba jama'a haka ne ko ba haka ba domin ba haka bane ko ya ba haka bane na ji kun yi shiru ne ai ka san ba hausa ya ce shiru ma magana ne ko ba haka bane yawwa domin in ka ce sai ko ina ya taba to akwai wanda zai ce tun da yake a rayuwarsa bai taba yin wankan da ko ina hannunsa bai taba ba babu shi wallahi a ce ko ina hannunka ya taba gurin a wankan akwai wannan wankan babu shi ko da daidai da faɗin yatsa akwai inda hannunka bai taba gurin ba jama'a haka ne ko ba haka ba to in aka ce sai hannunka ne ya taba sannan wankan yayi wanka bai yi ba kenan to ko in haka ne duk duniya ba wanda ya taba yin wankan da raba kenan ba wankan da naban wanda ya karbu amma kai da kanka ka tabbatar babu wankan da za ka yi in dai ya cika wanka a ce ruwa bai taba wani guri na jikinka ba babu shi wannan ruwa zai iya taba ko ina amma hannu bai isa ya taba ko ina ba jama'a kun fahimci magana da ke ku to taba ruwan ake bukata ba tabawar hannu ba Allah ya sa kun fahimci karatu Allah ya shirye da mu jama'a mun iso karshen magana dangane da sunnoni na ainihin wato alwala da kuma wajabcin takaita ruwa a gurin ainihin wato alwala kai tsaye za mu shiga na waƙiduhu abubuwan da suke warware menene alwala awwalan abu na farko ma kharaja min as-sabilaini al-qubul wa dubur min bawlin aw ga'itin aw rihin li qawlihi ta'ala aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba wa huwa kinayatun an qada'il hada wa li qawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallama la yuqbalu la yaqbalu Allahu salata ahadikum إذا أحدث حتى يتوضأ فقال رجل من حضر موت ما الحدث يا أبا هريرة قال فساط أو ضراط يتي أبنا فرقو ديك ورور الولاء ما خرج من السبيلين شيني أبن ديك فتو واتقوفو في قلابيو القبل والدبر الذكري دكما دبرا هو فرجي دزبرا duk abin da ya fito daga wannan ƙofofin guda biyu to alwala ta ɓaci min bauli idan fitsari ya fita alwala ta ɓaci au ga'itin in bayan gari ya fita alwala ta ɓaci aurehin in iska ta fita alwala ta ɓaci me dalili saboda aya da take cikin suratul ma'ida aya ta uku Allah subhanahu wa ta'ala ya ce au za'a ahadun minkum min al-gha'iti ko dai ɗayan ku ya dawo daga bayan gari to al-gha'it fulura ba sunan bayan gari bane ma'ana ba sunan kashi ba ne ku yi haƙuri darasi ne muna so sai magana ta fita wani zai ji abin bambara kwai baya da za mu yi karatu ne in an zo karatu kuma ba a jin kunya eh bayani ake dalla dalla haka wata mata ta ce wa manzon Allah inna Allah la yastahi min al Allah baya jin kunyar gaskiya fa hal alal mar'ati min ghuslin idha hiya salama yin mata tana da wanka idan ta yi mafarki kala na'am annabi yace tabbas idza ra'at ma'a in ta ga ruwan mani ya fita mata za ta yi wanka tunda ta yi shimfiɗi da farko ta ce Allah baya kunyar gaskiya don haka a gaya mata gaskiya kenan ko mukaddima ne ta yi an gane ko to ba sunan kashi ba ne alga'id sunan inda ake zuwa ai kashi ne shi ne bayan gari ai kaji ba hauke shi kansa sai yake ya je bayan gari ina ma'anar ya je bayan gari ya je bayan gari ya yi kashi kenan na fata an fahimci magana yawwa shi ne ma'anar shi ma ba haushe ba sunansa ya faɗa ba sunan inda ake yin sa ya faɗa shi ne bayan gari wani a yaje bayan gari to amma da ke Allah yana da kunya annabi yana da kunya a shari'a ana buƙatar kunya amma in an zo darasi to nan kan a cire kunya a yi bayani don wani ya fahimci ina aka dosa jama'a kuna fahimtar magana yawwa shi yasa sai a kira bayan gari kaga ai idan Allah ya zo na magana a kan ma'amala tsakanin mata da miji sai ta aula mastumin nisa'a ko in kun shafi mata kaga ba zai ce au ma'atumin nisa in kun yi jima'i da matan ku ba saboda kunya da Allah yake da ita da kuma kinayanta magana ba a fito da abin karara amma in an zo za a yi darasi dan a gane wani zai ce maka me ake nufi da kaza to tun kafin yi wannan tambayar sai a faɗa masa ma'anar kaza din ba shi kenan ba an wuce gurin gayu in ka ji gayu ya ce an wuce gurin ko a wuce gurin kawai to a yi bayani na fahimta kenan ko to wannan shi ne to shi ne yake cewa au za ahadun minkum min al-ghaib ko kuma ɗayan ku ya dawo daga bayan gari wa huwa kinayatun an qada'il haja malam yace kinaya ce na gurin da ake biyan bukata biyan bukata to kaga kenan idan mutum ya dawo daga bayan garin nan to alwararsa ta baci sai ya sake alwara kenan wa liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallama kuma annabi ya ce la yuqbalu ko la yaqbalu Allahu salata ahadikum Allah baya karɓar sallar ɗayan ku haka ne ko idza ahadatha idan yayi hadafi shine in ya fitar da iska ko in yayi fitsari ko idan yayi bayan gari hatta ya tawabba'a har sai yayi menene alwala yayi tsarki ya sake alwala fa qala rajulun min hadramaut wani daga cikin mutanen hadramaut hadramaut wani guri ne sai yake tambayar Abu Huraira marawaitin hadisin yace mal hadathu kaja matsalar aiko me ake nufi da hadasu kaga anan hadas abin da ya faru da mutum wanda ya dawo masa warwarewar ne alwalarsa to amma an faɗi ne abu ba faɗa ba to sai abu huraira ya masa bayani ƙala sai ce fusatun au duratun fitar da iska mai wari ko kuma ka ce masa tusa ina fata an fahimta ya fito masa da hikarar don ya gane me ake nufi kaga yanzu cewar hadas ne da ba a bayanin me ake nufi ba yasa ke ya tambayar da a ce tun farko an masa bayani karar sunan abin da ba shi da bukatar tambaya don ya san me ake nufi to yasa idan an zo darasi dole a bayyana wasu abubuwa ba yadda za a yi an gane ko to wannan shine yace masa wannan ake nufi kama yanquduhu khurujul madhi wal wadi an ibn abbas qala al maniyu wal wadiyu والمذي أما المني فهو الذي منه الغسل وأما الودي والمذي فقال اغسل ذكرك أو مذاكرك وتوضأ وضوءك للصلاة كما ينقضه خروج المذي والودي kamar yadda kuma muka san bayan gari da iska suna karya alwala to haka kuma fitar mazi da fitar wadi dukkansu suna karya alwala su ma me ya dalilin mu hadisi ne daga abdullahi dan abbas allah ya hada mu da shi a aljanna qala abdullahi dan abbas yace manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce almani mani wal wadi da wadi wal mabi da mabi amma almani amma mani fa huwa alladhi minhu al-ghusl fi kai in ya fita a jikin mutum to sai yayi wanka gaba daya jama'a kun fahimci magana da kyau ko wa amma al-wadi amma wadi wal mabiyu da mabi faƙala sai annabi yace igisil zakaraka aw mazakiraka wanke al'aurarka ko kuma ka wanke azzakarinka duk dai daya wa tawadda wudu aka lissala sai ka je ka sake daura alwala irin ta sallah su ba sai an yi mai ba kenan ba sai an yi wanka ba gaba kun bayyanci magana mazi huwa al-ma'ul kharij inda shahwati sughra shine ruwa da yake fita idan sha'awar ɗan adam ta tashi lokacin da sha'awa ta tashi kuma bai samu biyan bukata ba sai ga wani ruwa ya fito daga gaban shi mata ko namiji wani lokaci ma yakan taɓa jikin wandon mutum to sai mutum ya yi tsarki shi hukuncinsa hukuncin fitsari ne ina fata an fahimta ya yi tsarki kuma inda ya taɓa a jikinsa ya sa ruwa kamar yadda yake sawa idan fitsari ya taɓa to haka shi kuma wadi shi kuma huwal ma'ul kharij aqibal bawl shi yana fita ne lokacin da ko dai farkon fitsari kafin fitsari ya fara fita shi za ka ga ya fara fita fat hakan nan ya fita sannan sai fitsari ya biyo baya wani lokaci kuma sai fitsarin ya fita ya zo ƙarfi shi kuma sai ya fito to shi ma hukuncinsa hukuncin fitsari ne in ya taɓa tufafi a sa ruwa haka kuma idan ya fita a ainihin wato yi tsarki a sake alwala jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko waɗannan duka idan suka fita a jikin mutum suna warware masa alwala sai ya saki abu na biyu da yake warware alwala bayan mun ji waɗancan annaumul mustaghriqu alladhi la yabqa ma'ahu idrakun sawa'un kana mumakkinan maq'adatuhu min al-i'radi am la li hadith safwan bin assal قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثا ثلاثة أيام ولياليهن illa min janabatin lakin min ghaidin wa baulin wa naumi annawmul mustaghriqu dilmiyayyen bacci baccin da ya nutsar da kai ka shiga cikin sakato kan baka san me ke faruwa a kusa da kai ba ka san akwai baccin da kana yin sa zaka ji kamar mafarki ana hira a kusa da kai zaka dinga jin hayaniyar yara ko zaka dinga jin maganganu har idan ma ka farka zaka iya tuna wasu maganganu da kaji to irin wannan baccin baya warware menene alwala amma in har bacci ya nisanta nisan da baka san me ake yi a kewayenka ba ba za ka iya ba da labarin me aka tattauna ba ba za kuma ka iya tuna ko da kalma ɗaya da aka yi a gefenka ba to wannan baccin sai an sake masa alwala duk da cewa akwai wasu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Bukhari da Muslim da wasu malamai suka fitar da shi da wasu daga cikin malamai suka fitar da shi cewa ya kasance zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani lokaci yakan shiga gida ya bar sahabbai a waje a masallaci saboda wani lokaci annabi baya yin salar isha da wuri su da kan sukan ce annabi sai ya fito ya samu wuyayukan mu sun kakkaye ma'ana wannan ya gurfana haka yana ta bacci wannan ya jinginu da kayan wannan ina fata ana fahimta sannan sai annabi ya faffarkar da su sai ya ce ku tashi bilali kira mana sallah mai sallar isha to kaga idan ka kalli irin wannan baccin za ka iya bashi fassara cewa ya ɗan yi nauyi tunda har kan mutum ya rankwafe a jikin na ɗan uwan shi annabi ya fito ban san ya fito ba har san da ya tafe su akwai ruwayoyi da suka nuna haka jama'a kuna fahimtar magana yasa an samu sabanin malamai wasu malamai suka ce irin wannan baccin yana warware alwala saboda hadisin da zamu zo mu karanta nan gaba wasu kuma suka ce baya alwarware alwala saboda hadisin da yanzu na faɗa cewa annabi yakan fito wani lokaci lokacin sallar isha ya samu sahabbai sun yi bacci wuyayen kansu sun rarran kwafe kowa yana ta bacci sai ya tahe su sannan ai sallah wasu kuma ba sa sake alwala ake yin sallah kuma annabi bai ce musu su je su sake alwala ba jama'a kuna fahimtar magana amma dai ni abin da na fi nutsuwa da shi shine in har bacci ya yi nauyi ta yadda ba ka jin komai to ka yi haƙuri ka yi menene ka sake alwala jama'a kun fahimci magana wannan shine magana mafi inganci amma idan baccinka kana jin hayaniyar jama'a kana jin maganganun mutane kana kuma iya tuna wata kalma da ka ji an faɗa to wannan babu laifi idan kai sallarka da wannan alwala ba tare da ka sake ba wallahu ta'ala a'lamu to shi ne yake cewa allazi la yabqa ma'ahu idrakun irin baccin da ba wani abu da zai saura wanda kake iya hararowa ko kake iya tunanowa sawa'un kana mumakkinan maq'adatahu min al-ardi am la sawa'un wannan bacci kayi shi ne kana zaune a dandawalin ƙasa ko kuma baka zaune ko da ma'ana ko a tsaye kai baccin ko kuma a ne a zaune dan ka san akwai ana ana bacci a tsaye ko ba a yi ana yi ana yi har mutum kuma ya manta da me ake ciki a wannan kewayen kuma ana yin sa a zaune an gane ko me dalili yace li hadisi safwan bin assal saboda hadisin safwan dan assal qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya amuruna idza kunna safaran annabi ya kasance yana umartar mu idan mun yi tafiya Allah nan zai a khifafana cewa kar mu cire huffun mu sautikin mu takalmin mu na fata mai sol salasata ayyamin har tsawon kwana nawa kwana uku wa layali ya hinna haka kuma da dare uku kwana uku da yini uku kenan kada mu cire su da haka idan kana da takalmi sau ciki sai kai alwala kai wanka kai alwala ka saka su to daga nan in ka ga dama za ka yi kwana uku idan ka zo alwala ba sai ka yi ne ba ba sai ka cire su ba kana gama alwala idan ka zo wanke kafafu kawai sai ka taɓa ruwa sai ka shafi saman takalman kawai idan kuma ma baka da irin wannan takalmin watakila takalman ka sau cikin ba irin wanda don za mu zo mai magana akan babi na huffi yana nan gaba kaɗan to idan takalman ba sa ɗaukar hukuncin huffi to idan kana da safa to akwai kuma hadisai da suka zo suka halatta yin shafa akan safa da aka sai ka ciro kafafunka daga cikin abin nan takalmin sau cikin sai ka shafi menene safar ka kenan za ka yi kwana uku da yini uku a haka ba tare da ka cire kafarka ba sai fa idan janaba ta kama ka ko kuma idan bacci za ka yi amma da za a yi kwana ukun nan janaba bata kama ka ba bacci bai ɗauke ka ba to duk alwalar waɗannan kwana ukun gaba ɗaya idan ka zo me za ka yi shafa kawai za ka yi amma in kai bacci to in ka sake ka sake alwala saboda za mu zo mu ji hadisi yanzu nan ba tare da ɓata lokaci ba an gane ko yake cewa a illa min janabatin sai fa idan janaba ta kama mu lakin sai dai idan min ga'itin idan bayan gari ne ba matsala mu yi alwala mai shafa mu yi farki wa baulin haka in fitsari ne mu yi farki mu yi alwala mai shafa a kai wa naumin haka in bacci ne mu yi alwala mai shafa a kai to kaga hadda bacci ma afwan dazu na ce idan bacci ne zaka cire maganar mafi inganci shine idan bacci ne ma ba zaka mai ba ba zaka cire kai wanka ba an gane ko sai in janaba ne kawai fasawwan nabi sallallahu alaihi wasallam bainan naumi wal bauli wal ga'id kaga anan sai annabi ya daidaita cewa idan bacci ne haka idan fitsari ne haka in bayan gari ne wannan duka baka da matsala amma idan abin nan ainihin wato janaba ne to nan kan zaka ainihin wato cire jama'a kuna fahimtar magana وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهي فمن نام فليتوضا والوقاء بكسر الواو الخيط الذي يربط به الخريطه والسهي بفتح السين المهمله وكسر الحاء المخففه الدبر والمعنى اليقظه وقاء الدبر اي حافظه ما فيه من الخروج لانه ما دام مستيقظا احس بما يخرج منه كما كنا فهمت aliyu dan abi talib Allah ya hada mu da aliyu a aljanna yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace al'ainu wika'u sahi idanu sune igiyar dubura faman nama duk wanda ya bacci idanunsa suka yi bacci faleta wadda in ya farka ya sake menene alwala sai malam yace walwika'u abinda ake nufi da alwika bi kasril wawu idan an yi wa wawun kasra alkhaytu alladhi yurba'u bihi alkhariqat shine igiya da ake daure abu da shi igiya da za a daura abu a daure hiddam to shine ainihin wato a wika wasahi abinda ake nufi ko da asahi bi fatihi sini idan an sawa sinun fataha almuhmala wa kasril ha'i idan an sakawa ainihin wato a ha'un kasra al-mukhaffafa ba tare da an mata shidda ba ad-dubur ana nufin wato duburan mutum wato ainihin wato duburan mutum inda iska ke fita wal ma'ana abinda hadisin ke nufi shine al-yaqazatu wika'u dubur wato farkuwar mutum mutum ya zama yana farke idan sa na bude ba bacci yake ba shine ai hafizatun ma fihi min al-khuruj shi ne abin da ke kiyaye duburarsa daga abin da zai fito domin idan ba ka cikin hayyacinka ka san abin da ke fita a cikin duburanka ba ka sani ba kenan ashe idanunka su ne igiyar duburarka daga lokacin da idanunka suka rufu kai bacci to ba ka da control akan duburarka haka ne ko ba haka ba da haka baka san abin da ya fita ba kaga kenan in ka farka sai ka sake menene sai ka sake alwala jama'a kuna fahimta لأنه ما دام مستيقظا أحس بما يخرج منه domin idan yana farke to zai san me ya fito a cikin duburan shi tare da cewa wannan hadisin akwai wasu malamai da suke ganin hadisin bai inganta ba jama kun fahimci magana amma ko magana mafi inganci bisa ga bincike ne shi malam abdulazim albadawi ya inganta wannan hadisi kuma ya ce karanta littafin nailul autar za ka samu ainihin wato ƙarin bayani dangane da wannan mas'ala ne abu na uku daga cikin abin da ke warware alwala bayan mun ji wato abin da ke fita da kuma bacci wanda yake mai nauyi shine zawalul aqli bi sukurin aw maradin wato gushewar hankali ta hanyar maye ko kuma rashin lafiya idan hankalin mutum ya gushe to shikenan alwalar da yake da ita ta kari ko da ko wannan wato gusar hankalin yana da alaka da wata buguwa da ya yi jama kun fahimci magana ya yi marisha ya sa kafso to idan haka ta faru da shi ya mauje ya maule ya rankwale ya kwale na fata an fahimta to shikenan alwalarsa ta ɓaci domin ba shi da hankali ba abin da ba zai ba a wannan yanayi a karkashin wannan dole ne ya sake alwala idan ya dawo hayyacinsa sannan ya je ya sallah haka idan gushewar hankalin yana da alaka da hauka wanda ya same shi ko dai farfadiya ko kuma aljanunsa suka tashi idan yana da junnu ko kuma ya samu matsala na haukacewa haka kawai to duk lokacin da ya farfado alwalar da ya yi din nan misali misali malwarin da misali da mai farfadiya duk mutumin da yake da farfadiya ya yi alwala zai tafi sallah sai farfadiyarsa ta tashi to a ka'ida idan ya watsake ya dawo hayyacinsa to sai ya ji ya sake menene domin lokacin da hankalinsa nan ya bushe ai bai sani ba ko wani abu ya fita a zakarinsa ko duburin shi haka ne ko ba haka ba wasu ma sukan yi fitsari saboda wannan ko to shi yasa aka ce in dai hankali ya gushe ko ta wata hanya ne to kawai a sake alwala shi ne abin da ya tambata jama'a kun fahimci magana da kyau ko ba shi ne ta an bani lokaci kuma muna da wani biyan bashi bari mu dakata to anan ko ya hakuri eh mun ce za mu cika alkawari ne yawwa saboda haka sai mu dakata anan za mu tashi zawalul aqli bi sukurin aw maradin din wannan ita ne za mu tashi sati mai zuwa abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure ko don tuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana haza ko ma inda na billahi tawfiq wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh